لم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wajen ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke a wannan masallaci mai albarka masjid abokan siddiq a wannan unguwa mai albarka ta tawalala a gari na da magaram insha Allahu yan uwa a tafsirin da ya gabata mun ga tafsiri na suratul humaza kuma mun ga yanzu ikfar ta ji da taka ifar ta ji da taka wa sahbihi ajma'in insha Allah ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda za mu tashi insha Allah a suratul takathur suratul takathur ɗan uwa sura ce wadda take makkiya yani an sabko da ita kafin hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura ce wadda take da ayoyi guda takwas duka sura wannan tana magana ne akan abu guda ɗaya shine tunawa da ranar tashar kiyama da tunawa da abin da zai kasance ranar tashar kiyama sannan kuma hallo sura ta buɗe da yin magana akan mutane sun shagalta da yawan tara dukiya da 'ya'ya da yawan tara gidaje da yawan tara daudar duniya ta buɗe da wannan tana gargaɗin mutane akan su nisanci haka sai kuma surar ta ci gaba ta yi bayani akan rayuwa ta barza rayuwar da ake a cikin kabari sannan ta ci gaba surar ta tabbatar da azaba kada biyu azaba ta kabari da azaba ta yani ta lahira sannan surar ta ci gaba da ba da labari a kan yadda mutane halittu ga baki ɗansu za su ga wutar jihannama ranar tashar kiyama sannan ƙarshe he surat ta yi magana a kan tabbas lallai dukkanin al'umma ranar tashar kiyama za a tambaye su a kan ni'imar da allah maɗauke sarki musu wannan a taɗaice ita ce sura suratul takasu wanda tana magana ne akan abin da ya shahi shagaltuwa da duniya da abin da ya shahi yani mantawa da ranar lahira wanda malamai ɗaya daga cikin masu magana yake cewa almautu ya ti bagtatan wal qabru sundukun amal mutuwa tana zuwa kai tsaye tana zuwa ta samu mutum ba ta maka shawara baka san ba lokacin da za ta zo shi kuma kabari sundukul amal sunduki ne na tara aiki tun daga kabari za ka fara ganin ni'ima sannan surar ta yi magana akan makabarta da rayuwa akan makabarta wanda sura a harko in kullura ta buɗe da magana akan mutane sun shagaltu da harkar du- tara dukiya da sauransu hamma suna alfahari da yawan dukiya da sauransu da akwai wani wanda yake cewa ya kai ya kawo mutane ba wai alfahari ba da eh, ya kuɗi suke yi baitin suna raye ba alfahari da gidaje ba suke baitin suna raye ya ta kai ta kawo mutane suna alfahari da kabarurruka yani za a ga kabarurruka na masu kuɗi a zo a yi mushi da kari a sa me yake da suna a sa kawo a yi waye a yi waye wani har a zo a yi wata shifka a sama a zo a yi sa wani fulak da sauransu shi ne ɗaya daga cikin masu magana yake cewa ara ahlal kusuri idza umitu banau fawqal makabira bis-sukhuri abau illa mubahatan wa fakhra alal fuqara'i hatta fil qubur yake cewa ina ganin ahlal qusur masu kuɗi wayanda suke da gidaje manya idan a amshi rayukansu hatta a makabarta za a ga suna gina yani manyan duwatsu ana musu ginin kabari a zagaye kabarinsu a sa siminti a sawaye duka wannan abu ne wanda ba a shara ba duka yana daga cikin alfaharka da ake yi wai a ce kai ya za a ga kabarin babanmu ba a shahin shi ba da siminti ba a mishi waye ba a ji a dinga kashe shahe da sauransu shi ne ya ce abau illa mu ba hatan wa fakhra sun kiya face sun gwada alfahari da yani haɗin juna da sauransu abin da ya shahi ma kabari ya ce alal fukara ifin kumuriya har a kabari suna wa mutane gori suna gina ababen da babu na talaka babu kinan wanda ya kamata a lura da su a lura da wannan ababen yana kai lokacin da za ga mutum alfahari da jijji da kuɗi da sauransu ha'a kabarruka yi ake wannan duka yana daga cikin abin da addinin musulunci bai shara'anta shi ba kuma bai yarda da shi ba musamman gini akan kabari ko a tada mishi tsawo da sauransu wannan yan uwa ita ce suratu takasu suratu takasu surar da take magana akan alfahari da yawan tara dukiya da ya'a da sauransu taban wannan sura kamar yadda muka ga muqaddimata insha Allah dan sai mu karanta wasu bangare daga cikin su duk da zamu tahi yanki yanki daga cikin ta insha Allah har mu yi da sata bismillahir rahmanir rahim ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
jaida wannan ita ce suratul takasur mala ya karanto mana ayoyi guda biyar na farko a cikin wannan sura insha Allah za mu yi kokari mu yi bayani akan su da abin da ya sara jayyid wannan suratul takasur Allah madaukakin sarki ya bude ta da cewa alhaqumut takasur yawan san tara dukiya da 'ya'ya da gidaje da harkokin dauda na duniya ya shagalar da alhaqum ai ashghalakum ashghalakum at-takasur shine at-tafakhur bil amwali wal auladi wal ahsabi wa kasrati urud urud dunya ko kuma ard dunya ya shagalar da ku harakar tara dukiya da kuma 'ya'ya da sauran gidaje da sauran al'amurka na daular duniya ya shagalar da ku ya shagalar da ku akan me ba bayyana ba ana nihin ya shagalar da ku akan da'a ta Allah maɗaukin sarki ya shagalar da ku akan tunawa da lahira ya shagalar da ku akan tashi ku yi karatu ku yi aiki da shi ku yi ku bi a umarnin Allah ku bar abin da Allah maɗaukin sarki ya hana kina alhaakumut takasur yawan tara dukiya ya shagalar da ku a ƙarƙashin wannan kalma ta alhaakumut takasur a ƙarƙashin wannan kalma insha Allah za mu ga bayani daga baya insha Allah bari mu idasa wannan aya ta biyu hatta zurtumul maqabir wannan yawan tara dukiya da yawan tara dukiya da ƴaƴa da san tara dukiya da san tara ƴaƴa da sauransu ya shagalar da ku har yasa kuna yin alfahari kuka mance da lahira hatta zurtumul maqabir har sai da kuka ziyarci makabarta yani har sai da kuka mutu kuka aka kashe aka aka je aka binne ku a cikin makabarta kenan wannan aya ta farko tana da alaka da aya ta biyu aya ta biyu tana da alaka da aya ta farko kenan alhakumut takasir yawan tara dukiya yawan tara dukiya da ƴaƴa da gidaje da sauransu ya shagalar da ku har kun mance da lahira kun mance da ibada Allah maukin sarki hatta zurtumul maqabir har sai da kuka mutu kuka ziyarci makabarta ziyartar makabarta kuka mutu aka je aka binne ku a makabarta wannan shine haka dan adam yake zai mance da al'amari na ibada zai mance da haƙƙin Allah zai mance da haƙƙin haƙiƙan da Allah mawakin sarki ya ɗora a kan shi zai mance da ibada zai mance da ranar tashar kiyama ya tsayaye ta haɓaka haɓaka kullum dukiya kullum kuɗi kullum gini kullum yaya zai ya tara dukiya da sauransu ya mance samsam da lahira ko sai yawa ya gari ya ji shi ya riga ya zo makabarta wannan aya tana magana akan hali na karshe makura wajen shagala shi yasa duk inda mutum yake ya dinga tuna wannan ayoyin guda biyu kada mutum dukiya san tara dukiya ko san tara gidaje ko san tara me yake da suna matsayika ko san tara kudade kwant kwant ko san ta sayan hilaye da sauransu kada ya shagaltar da kai akan ibada ta Allah ke sarki yau mutane na wanda za a gani a wuni da akwai awa 24 a wannan wunin yana da wata wajen awa goma ta barci sai ga yana da wajen awa goma ta neman kuɗi awar da zai ware guda biyu ta ibada aiki ce kaga wannan ya shagala ya shagala kawai neman kuɗi da neman waye yake ba ruwan shi da harkar lahira to sai ya faɗi ya mutu in ya ji shi a makabarta nan ne zai dinga dama ina ma ba shi dama ya zo ya samu ya gyara goban shi imamu tabari al-qurtubi afwan yake cewa al-ma'ana shaghalakum al-mubahat bi kasrati al-a'mal wal awlad bi kasrati al-mal wal awladi an ta'ati Allah hatta muttum wa dufintum fil maqabir al-qurtubi yake cewa san tara dukiya almubahat yin alfahari da san tara yin alfahari da da tara kuɗi da ƴaƴa ya shagaltar da ku game da da'a ta Allah kuka bar da'a ta Allah madaukin sarki har kuka mutu har aka zo aka binne ku a makabarta mutum bai tuna ba da yana kan fuskure sai da yaje makabarta ya gane cewa yana kan fuskure wannan shine ma'ana yanzu yani imamu tabari wannan ita ce hali wadda take mummuna hali ne wanda yake mummuna in kun lura wannan ayoyin guda biyu babban abin da suke magana da shi suna magana akan shagalta da barin addinin Allah da barin da'a ta Allah maɗauke sarki an abin da ya shagaltar da mutane shine at-takasur at-takasur yawan tara dukiya ko yaya ko gidaje ko makamanta haka daga cikin al'amurka na dauda ta duniya duk da al'allama ibn kasir ya fassara ayat da ma'ana da take tahi ma'ana tana daukan komai da yake shagaltar da mutum game da ta'a ta Allah wakil sarki ibn kasir yake cewa ashghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talab al-akhirah wa ibtigha'iha wa tamada bikum dhalika hatta ja'akum al-maut wa zurtum al-maqabir wa surtum min ahliha yani ya bayyana cewa san duniya da san kawa ta duniya da ni'ima ta duniya ya sa kummance neman lada na lahira neman lada na gurin Allah maɗaukin sarki ya sa kummance akan ku nemi yarda Allah maɗaukin sarki har kuka shagalar ta tahi da ku har ya kai mutum mutuwa ta zo mishi aka je ya ya ziyarci makabarta aka binne shi a cikinta zai yi rayuwa ta uku ta gida na uku domin dan adam yana da gida hudu babu sama da su gida na farko wanda yake yake da shi shine cikin mahaifiyar shi sannan gida na biyu shine gida na wannan duniya gida na uku shine albarza rayuwa ta kabari rayuwa ta kabari in an binne mutum kanin zuwa tashin alkiyama gida na ƙarshe shine ranar lahira a wannan ranar lahira da akwai ɓangare biyu ko aljanna ko wuta Allah sanya mu cikin aljanna Allah ne santar da mu daga wuta to wannan mutum ya shagala har ya kai barza rayuwa ta duniya batta da wawa na ɗaya na biyu rayuwa ta barzakh batta da wama wani ɗan lokaci ne za ka yi tukwara zuwa tashi alkiyama to kenan rayuwar da take da wama ita ce rayuwar tashi alkiyama kuma a ina ne za ka yi aiki ka gyara kanka a nan duniya jaida malamai sun yi magana a kan alhakumar takasur wasu ce alhakumar takasur yawan tara dukiya da 'ya'ya su ya shagaltar da ku wasu malamai kuma suna cewa yani san duniya da ma'ana da take amma da sauran maganganu da malamai suka wade a nan gurin manzan Allah sarasa mai ke cewa lauka na libni adam wadin min zabi inda a ce dan adam yana da wani wadi wani katon yiri katon kwayon zabe wannan duka nashi ne zinariya a cike take inda a ce nashi ne la ahabba an yakuna lahu wadiyan da ya so a fara mishi wani wadi guda biyu a ƙara mashi wani kwazazza mai ƙato na zinariya ya zamto sau biyu haka kuma hannu da sai ya ƙara in ya samu guda biyu sai ya ƙara so a ƙara mashi ya koma guda uku kullum haka haka zai dinga hawa manzo Allah sai sai ce babu abin da zai cika burin ɗan adam sai kasa lokacin da mutum ya haɗe ya shiga cikin kabari to gurin shi ya cika wannan kasar ta ba rayuwar barzakh ita kaɗai ce za ta iya cika burin ɗan adam a tabi'a ne dan adam yana da san yani dukiya wadai yana da san kuɗi da sauransu shi yasa manzo Abdullahi bin Shakhir ɗaya daga cikin sahabbai yace in tahaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tayi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kodi yana karanta ya ce alhaakumut takasur yana karanta wannan aya alhaakumut takasur san tara dukiya da 'ya'ya da sauran dauda ta duniya ya shagaltar da ku akan ta Allah maɗauki sarki mazalar su yana karanta wannan ayar he ma abdullahi bin shakir ya ce wa ya kulu bayan haka yake cewa ya kulu bin adam ɗan adam yana cewa mali mali dukiya ta dukiya ta yani da bakin shi yana haɗi da halin shi yana haɗi kullum ya zai ya tara dukiya kullum ya zai ya haɓaka dukiya kullum kasuwanci neman kuɗi ne aiki da sauransu dukiya harkar dukiya kullum mali mali manzana sun yace wa hallaka min malika illa ma akalta fa aflayt babu abin da kake ne daga cikin dukiyarka sai abin da ka ci ya riga ya kara aula bista fa aflayt ko kuma abin da ka dinka na tuwa ka sa a jikinka ya riga ya tsuwa wannan su ne naka au tasaddaqta fa amdayta ko kuma abin da ka yi sadaka Allah maɗauki sarki a nasa wa'innan guda uku su kaɗai ne za ka amfana da su sauran duka babu abin da za ka amfana da su abin da ka kaci ya riga ya ƙare abin da ka sa a jikinka ya riga ya tsuwa sai kuma abin da ka yi sadaka wannan su kaɗai ne za su amfani sauran wasu za ka barwa kawai da a hadisi na abi huraira manzala sallam da yawa ta haka ya ƙara bayani yake cewa ya kulli bawa za ka kira cewa mali mali dukiyata dukiyata wa inna ma lahu min mali salasu yana da ababe guda uku kaɗai daga cikin dukiyar shi ababe guda uku kaɗai gare shi daga cikin dukiyar shi ma a kala fa'afna abin da ya ci ya riga ya ƙare aula bisa fa'afna ko kuma ya sa a tuwa a jikin shi ya riga ya tsuha au tasaddaqa fa amda ko kuma abin da ya bada na sadaka sadaka ta riga ta zarto Allah madaukakin sarki ya bashi ladan shi wa ma siwa zalika abinda ba wa'annan guda uku bane ba fadhahibun wa tariku lillah zai tafi ya barwa mutane abinda ba wannan guda uku ba abinda za ka ci ya riga ya kare ko kuma abinda za ka sa a jikinka ya riga ya tsuwa ko abinda za ka yi sadaka Allah maɗauki sarki a musa abinda ba wannan guda uku ba to sauran kawai me yake da suna za ka mutu ne ka barwa mutane ka barwa magadanka ba ka san ba mai za su yi da wannan dukiyar bayan su da akwai da yawa ya zo wasu ma'aifinsa ya rasu ya bar musu duki aka ce ana bin shi bashi shi kuma masu ce ana so a biya mishi bashin shi suka ce wallahi ya je ya rike bashi bashi shi suka ce ya je ya rike bashi saboda ba ba su da tarbiyya ba su da tarbiyya suka ce he ne je ya rike bashi shi su ba za su biya mishi bashi kuma ya riga yanzu ya sha wahala ya hada dukiya ya tara dukiya yana ganin za su amfane shi da dukiya suka ce wala babu magana wannan su koya raba musu gadansu to kaga wani wata irin musiba ce shi ya sa mazalar sama a nan gurin ya gwada mutum abu uku gare ka ka ci ya amfane ka ya riga ya tsuwa ka sa a jikinka ya riga ya tsuwa ya ta yi ko kuma ka yi sadaka wadda za ta amfane ka sannan abin da yake sama da ɗoriya da guda uku nan za ka mutu fa zahirin wa tarikun nas za ka mutu ka barwa mutane aka manzo Allah sun yawon wannan hadisi na Abdullah bin Shakhir Muslim ya rawaito shi kuma na Abu Hurairah ma Muslim ya rawaito shi wannan duka in kun lura yana wadda mana maganar an adam yadda yake shagaltuwa da dukiya wanda ayan nan ta yi magana sannan kuma ya zo daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik a hadisi wanda yake muttafaqun alayhi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kulu kada rasulullah sallallahu yake cewa manzo Allah sallallahu yake cewa yatba'u al-mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid manzo Allah sallallahu yake cewa yatba'u al-mayyita thalathatun ababe guda uku suna raka mamaci har zuwa makamu yatba'u al-mayyita salasu ababe guda uku yana suna raka mamaci har zuwa makabarta fayar ji'u isnani wa ya baka ma'ahu wahidi guda biyu za su dawo su bar shi a can ɗaya daga cikin ababen da suka raka shi zai tsaya a can manzara sun yake ta yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu iyallan shi za su raka shi zuwa ga binne gawa galiban za a ga ya'ya da jikoki da ɗan uwa da sauran suka rasa haka mawace in ya rasu ha a ji abin da shi wa maluhu da duke shi a cikin bargon shi da kayan shi da wani waye da wata tabarma da wani waye a zo a lalube shi da shi wala Allah in yana da mota a motar shi za a kai shi a binne shi wa amaluhu da kuma aiki shi aikin da yayi in ma aiki na kwarai ne ko aiki mummuna sai manzala sun ke cewa fayarji wa ahluhu wa maluhu iyalan shi za su dawo duk yadda suke son shi suke kaure shi duk yadda suke son shi suke kaure shi ba za su dawo da shi ba ta za su dawo su bar shi wa malu haka duke shi komin karancin duke shi ya an hudo ta bargon da aka rihe shi da shi za a ga an maido shi wani ya ce yana so wani wacce ne musiba tabarma in ta kaba ce wani zai ce a wannan tabarma a bani dukiya za ta dawo ta bar shi sannan wa ya buka amalu abinda zai sawar a tare da shi shi ne aikin shi in ya yi aiki na kwarai tun a cikin kabari zai fara jin daɗin rayuwa ta aljanna za a buɗe mushi a yawa ne a ƙofofi na rahama ta jin daɗi ta aljanna idan ya yi aiki mummuna tun nan cikin kabari za a fara azabtar da shi zai fara ganin azaba nau'i na azaba daga wata jahannama aikin shi zai kasance yana azabtar da shi mummuna shi inda kwarai da ya yi aikin shi zai kasance yana jawo shi ne masu jawo wannan shi ne rayuwa ta barza kenan manzala su sama ya bayyana haka dukkan wannan manzala su sama a hadisan nan ya yi bayani akan wa'annan ababen ba dan komai ba sai dan mutum ya yi kokarin ya nisanta da abin da wannan ayat take tsawatarwa manzalar sa ya yi bayani a kan haka shi yasa manzalar sama a jumlace ya yi bayani a kan alƙur'ani dalla-dalla a jumlace ya yi bayani akan alkur'ani domin dama wazifa shi amsa ko mishi alkur'ani domin ya yi bayani a kan shi jayid wanda ita ce kenan dai aya guda biyu alhakumun takasur eh, sa- san tara dukiya da ya'ya da harakokin dauda na duniya ya shagalar da ku ya sanya kuna alfahari hatta zurtumul makabir har kuka ziyarci makabarta yani aka binne ku aka kai ku can makabarta a nan da akwai wani tafsiri da wasu malamai suke yi duk da yani tafsiri ne yana nuna yani hauka da wauta na kafirci na kafirai da mushrikai alhakumut takasu yawan yani alfahari da tara dukiya da iyalai da dangi ya shagaltar da ku hatta zurtumul makabir har kuka je makabarta kuke kirga mamata na danginku wannan gidan ya ce kai ai a dangin mu mamata dubu kaza ke da kwai wannan ya ce a dangin mu mamata dubu kaza ke da kwai ya kasance wasu mushrikai sun yi haka shi yasa malamai suka fasarta wannan ayar da wannan ma'ana to kaga wannan wani nan ya cewa kafirci hauka ne kafirci jahilci ne wannan kinan ma'ana sannan kuma lo- a kalma ta a waccan fasarar da ta yi inganci wadda muka riga muka bayyana a kalma ta hatta zurtumul makabir da akwai wata ibra da isna shine zurtumul makabir me yasa alama ukin sarki yace bai yi ba bayani akan har kuka mutu aka binne ku he yace haye da aka kuka ziyarci makabarta dan a nuna ma zaman barzakh zaman rayuwa ta barzakh ta kabari wani dan lokaci ne nan da nan za a tashi a ta yi zuwa ga ranar tashar kiyama wani ɗan lokaci ne kawai da duniya take wani ɗan lokaci ne kenan da akwai lokacin da zai zo za a tashi kawai da insha Allah za mu gani a suratul qari'a da sauran suwar inda za mu gani insha Allah yadda za a tada mutane daga cikin kabarurka su tashi suna masu imo cewa ka annahum jaradun muntashir kamar kwara ce wadda in ta taso ko ɗaya junansu yana bugan juna ko kuma malam bata ta da da yake da suna irin su burburu wanda ba san ba inda suke taya junansu yana bugan juna haka mutane za su taso daga cikin gaba to wani ɗan lokaci ne shi yasa Allah maɗaukin sarki ya amfani da hatta zurtumul makabir har sai da kuka ziyarci makabarta wannan su ne ayoyi guda biyu wanda Allah maɗaukin sarki ya buɗe da su da wannan aya sai kuma wasu ayoyi guda biyu yanzu za su zo kamar su ɗaya ta biyun an ƙara mata summa kawai ayoyin guda biyu malamai sun yi maganganu mabambantan juna a kansu insha Allah za mu gani bai zai la ya alama ɗauke sarki ke cewa kalla saufa ta alamu bari dai da sannu insha Allah za ku san haƙiƙanin matsalar shagaltar da kuka yi sun makalla saufa ta alamu sannan kuma da sannu za ku san haƙiƙanin al'amarin yani matsalar da kuka shiga ta alfahari da shigalta da ɗaya ta Allah maɗauki sarki malamai suka ce kalla saufa ta'alamun sun ma kalla saufa ta'alamun wa'idi ne narkon azaba ne ake wa mutanen da suka shagalta suka bar ɗaya ta Allah maɗauki sarki narkon azaba ne ake musu za su san azaba da za su same su baitin an wani za su sa azaba da za su same su kuma aka ce musu kuma hannu za ku ƙara sanin azaba za ku same su azaba ce malamai suka ce wa'idi ne bayan wa'idi wa'idi ne bayan wa'idi yani wa'idi shine alƙawari na narkon azaba kalla kuma kalma ce ta arradu wa sajid ana cewa bar wannan tunanin da kake bar wannan shagalar da kake saboda saufa ta'lamuna da sannu za ku san matsayar wannan shagaltawar da kai sun makalla saufa ta'lamun sannan da sannu za ku san matsayin abin da kuke ciki wannan kenan sai abdullahi bin abbas wasu malamai haka suka fasanta suka ce kawai mujarrad in wa'idi ne na alƙawali ne na rakon azaba mutum a nan gaba zai san yani ƙarshen makomar wannan da yake da suna shagaltar da yake amma abdullahi bin abbas ya ce kalla saufa ta'lamun bari dai da sannu za ku sani yace ma yanzilu bikum min al'azabi fil qabr ta farkon nan tana magana akan abin da ya sauka na azaba ta kabari summa kalla saufa ta'lamun ta biyu sun makala sun fita nan sannan da sannu za ku san abin da zai same ku sakamakon wannan shagaltar da kuka yi ma fil akhira abin da zai sabka na a ranar tashar kiyama idan halla bikumul azab idan azaba ta sabka a gare ku kina a fassara ta abdullahi bin abbas a takaice shine kalla saufa ta'lamun lamun ku bar wannan shagaltuwar da kuke in kuka yi bari da sannu za ku san abin da zai same ku a cikin kabari sun makalla saufa ta'lamun sannan ba na kabarin ba shi kaɗai ne sannan da sannu za ku ƙara sanin abin da zai same ku a ranar tashi a iyama bayan kunsa game da azaba ta kabari gidan wannan ita ce fassara ta abdullahi bin abbas wanda tana daga cikin fassarori wanda suke da ma'ana jayyida wanda imam al-qurtubi ya bayyana ta a cikin tafsirin shi jayyid kenan dai a takaice dai wannan shine abin da ya shahi ayoyin nan guda biyu aya ta farko daga cikin su kalla sawfa ta'lamun tana magana akan azaba ta kabari tana tabbatar da azaba ta kabari summa kalla sawfa ta'lamun sannan ta biyun kuma tana tabbatar da azaba ta ra ta shaqiyama ita ce ta wuta kuma aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa sun yi ijma'i akan da akwai azaba ta kabari da akwai mutumin da yake da akwai masu aqidodin da sun karyata suka ce bayyayuwa a ce za yi azaba ta kabari hankali baya dauka suka ce ta yaya za a ce wannan dan ramin dan mitsitsi mala'ika ya shiga ciki suka ce bayyayuwa suka ce hankali baya dauka yan falsafa ne shi yasa ilmul kalam wani bangare ne na falsafa suka shigo suke so su yi afkar inda ke da kwai na 'yan falsafa na yunan da sauransu na kafirai na 'yan falsafa ya suka ce shi za su zo su yi amfani da shi a kan addinin musulunci kuma ba ɗaya ba ne ba addinin musulunci addini ne wanda yana imani da akwai gaibi shi kuma ɗan falsafa bai yadda da akwai gaibi ba a ta yi inda ya baka in baka taɓa abu ba baka ji ba abu baka taɓa shi ba da hannunka ba ka gan shi da idanka ba ba ka saurare shi ba karan shi ba ka saurare ba iskar shi ba ka ɗanɗana shi ba ka ji to wannan abun babu shi suka ce duk abin da hawa sun hamsu ba sa taɓawa to babu shi hagai kiran bai bai imani da akwai gai to shi ne ya sa suke amfani da irin wa'inawa ba wasu daga cikinsu sun ce babu aljanni suka ce babu aljanni saboda ban ma taɓa su ban ma jinsu ban ma waye wasu ka ce babu mala'iku duka yani kowace akida za a ga tana zuwa da batinta shi yasa yani mutum irin wannan ilimin mukan dole in za ka karance su ka tsaya ka bi a hankali abu mai amfanin daga ciki za ka ɗauka marasa amfanin ka yi nesa da shi kuma in kai kana koyarwa dole in kana koyarwa lokacin da kake koyarwa ka yi amfanin gwadawa wa'inda kake koyarwa wannan gurin da akwai matsala ya sha bambam da yanayin akida ta musulmi da sauransu tun da galiban a tabi'a ɗalibi yana koyi da malami yana girma malami in malami ya hudu magana yana girma ba yana amsa magana shi to kenan malami bai ya faɗakarwa kan irin wayannan guraren da akwai matsala kenan da akwai wayanda suka ce babu azaba ta kabari sun yi inkaranta amma ahlus sunna tana daga cikin aqida ta ahlus sunna alamar da ake tabbatar da ahlus sunna a ga sun yi imani da wannan yin imani da akwai azabar kabari zai sanya ka tsaya ka yi aiki na kwarai Allah taimaka ya daga cikin wani lokaci maza Allah sa ya zo wucewa ta kabarruka guda biyu maza Allah sun ce wa'annan kabarrukan guda biyu ana musu azaba ta kabari daga ciki ya ce ɗaya daga cikinsu ya kasance yani la yastanzihu min al-maut ko kuma la yastati min al-bawl bayya tsarkake jikin shi daga hutsari in ya tahi baya tsaya hutsari ya tsaya ya ida yani yin hutsari he ya tashi sa wannan shi ya ta daga ko kuma la yastatiru a wata ruwaya bayya sitirce kanshi kawai al'aura shi kowa gani yake irin mutanen da ya zo kawai tsakar titi ya zo ya dinga yin hutsari mutane suna wuce suna ganin shi kenan kaga ya tabbata da akwai azaba ta kamar azaba ta kabari da akwai ta gaskiya ce shi yasa za ga malamai a cikin littattafai na aqida suna tabbatar da azaba ta kabari suna cewa yana daga cikin abin da ahlus sunna sun yi imani da akwai shi jayyid wannan shine kenan kalla sawfa ta'lamun bari dai da sannu za ku san mummunan sakamakon da za ku samu a dalilin shagaltuwa da kuke yi da yawan tara dukiya wannan a kabari kenan sun makalla saufa ta'alamin sannan da sannu za ku san sakamako na mummuna na shagala da kuke yi da yawan tara dukiya kenan ranar tashar kiyama wannan na biyu wannan shine insha Allah a cikin game da wannan ayoyi aya ta uku da aya ta biyu sai kuma aya ta biyar kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin aya ta biyar tana magana akan cewa idan mutum ya san yayi sani sani na yaqini idan mutum yayi sani sani na yaqini irin narkon azabar da aka tanadawa mutumin da yake shagalta da tara dukiya da harakar da yake da suna tara dauda ta duniya ya shagalta baya baruwan shi da ibada baruwan shi da da'a ta Allah maɗaukin sarki inda ya san narkon da azabar da aka tanada mashi da tuniya ne santa da wannan abu shi ne na Allah maɗaukin sarki ke cewa kalla bari dai kalla a nan gurin rada ne ake yi ana tsawata mutum ya bar wannan aƙidar da yake ta yawan tara dukiya da shagalta da ibada ta Allah maɗaukin sarki kalla lau ta'lamun bari dai lai inda kun san kun sani ilmal yaqin sani na yaqini abinda aka tanadawa mutumin da yake shagaltuwa da tara dukiya ya bar ibada ta Allah maɗaukin sarki ko kuma da tara wata dauda ta duniya ya bar ibada ta Allah maɗaukin sarki da kun sani sani ne yaqini to wallahi da kun bar duk dauda ta duniya kun dukufa kun kama ibada a nan amsar ba baya ta ba aka ce inda ka sani sani ne yaki ne sai aka yi shuru allah maɗauki sarki ya yi shuru bai baka ba inda ka sani sani ne yaki ne mai za ka yi ba ba da ba amsa amsa talau ba don kuma ba don ka kadarta duk wani abin da zai sa ka tsorata ka kama ibada ta allah maɗauki sarki kai da kanka kadarta haka ya zo a hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseeran wannan hadisi ne wanda imam al-bukhari ya rawaito shi manzo Allah sai yake cewa lau ta'lamuna ma a'lam inda kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da dariya kadan zaku wa la bakaytum kaseeran da kun yi kuka da yawa don mazala su sama an gwada mishi yadda wutar jahannama take an gwada musu yadda narkon azaba yake an gwada mishi ababe da yawa ya sanya yadda azaba ta to mazala sun ke cewa da kun san abin da na sani wallahi la bahiktum qalilan da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kasiran da kun yi kuka mai yawa subhanallah Allah kiyaye wannan yani ayar kalla law ta'lamuna ilma yaqin tana yin bayani akan mutum inda ya san abin da aka tanadawa mutumin da ya banza da ibada ta Allah ya banza da lura da addinin Allah ya banza da guziri na tashin alkiyama na ranar tashin alkiyama inda ya san abin da aka tanada na azaba ta wuta jahannama wanda bayani zai zo a kanta wallahi da mutum ba zai taɓa yarda ba ya yi asara ta lahira a nan duniya da dagewa zai yi dage da karatu shi yasa inda a ce mutum yana mutuwa in ya mutu ya dawo duniya da in ya zo yawa mutane wa'azi wala duka da sun kama jiki kuma a tabi'a ce ta dan adam yana taurin kai dan adam yana taurin kai a gama ba shi labari a gama ba shi labari sai ya girgiza kai ya ce to babu lahi ma yi kokari ma dan tattaba amma ka duba ga dirar da Allah sa dan adam Allah ma'auke sarki ya kama shi da wata cutar rashin lahiya in ya fara ganin alamu alamu mutuwa ta zo za ga yayi kokari ya koma zuwa ga Allah kahin lahiyar ta dawo sai ya mance kwata kwata to dan adam da ya san abin da aka tanada na narko azaba da kwata kwata ne su zai da yani haraka ta shagaltuwa da duniya jai wannan ita ce aya insha Allah ta biyar wadda ta ce ƙarshe wadda malam ya karanto insha Allah sai ya karanto mana na gaba kuma mu gansu insha Allah la ta'unna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im jayyid sai kuma anan baicin Allah maɗaukin sarki ya sanya wannan ayar da take magana akan cewa inda ɗan adam ya sani sani ne yaƙini abinda Allah maɗaukin sarki ya tanadawa kafiri na azaba da wanda ya bar a ibada shi da wanda yake saba mashi da kuma inda mutum ya san abinda Allah maɗaukin sarki ya tanadawa mumuni da mutumin kwarai na lada da aljanna da ni'ima to da ya sani wannan sani ne yaƙini da ba zai taɓa yarda ba ya asara to ya Allah maɗaukin sarki ya ci gaba nan gurin yake so ya gwada wa mutane cewa wai magana wutar jahannama yanzu ana baka labari na gaibu ko to kowa sai ya ganta ranar tashi ya kiyama mumuni zai ganta don ya ƙara godewa Allah akan ibadar da ya tsaya a duniya kuma yanzu Allah maɗaukin sarki zai saka mishi da aljanna shi kuma kafiri zai ganta don ta ƙara tsoratar da shi ya ƙara samun azaba tun kafin ya shige ta tun da yau in a gwada ma gidan kaso a ce yanzu a kai ka gidan kaso alasar misali azaba ta nan duniya ba a kai ka gidan kaso ka shiga ka ga yadda mutane suke ciki kana a ce ka dawo gidanka ka yi minti talatin za a maida ka a wannan lokacin in ka dawo gidanka komai baka iya yi yake cewa za ka yi to haka za a wa kafiri shi shi kuma mutumin da ba zai shiga ba wuta mumuni kyau shi kuma zai ganta ne din ya ƙara samun godiya da jin daɗi da kwanciyar hankali na ƙara mashi ne ba ganinta da zai ya Allah maɗauki sarki ke cewa latarawun da jahim lamun inda na farko lam ne wanda yake nuna da akwai rantsuwa amma an goge rantsuwa ba don kawai ba don ƙara girmama abin Allah maɗauki sarki yana goge rantsuwa don ya ƙara girmama abin da aka yi rantsuwa kan shi latarawun da jahim wallahi za ku ga wutar jahannama kowa sai ya ganta latarawun aljahim wallahi za ku ga wutar jahannama sannan inda an tsaya ina nan gurin aka ce za ku ga wutar jahannama mutane za su iya ta hudin tawuli kala-kala dinga cewa za a ganta ne ko daga nesa ko makamanta haka ko za a ganta ko za a ga hotarta ko za a ga wani abu ko za a yi mahalkinta sai allah ma'aukin sarki don ya ture wannan tunanin da mutane su nan gari allah ma'aukin sarki ce sun malatarawun na ha'ainal yaƙini sannan kuma tabbas za ku ganta gani na yaƙini da akwai khabarul yaƙin khabarul yaƙin a baka labari labarin da yake tabbatar da yaƙini da akwai ilmul yaƙin shi ilmul yaƙin ya yi khabarul yaƙin da akwai kuma yani ainal yaƙin iri-iri khabarul yaƙin baka labari a kai ilmul yaqin an baka labari kuma baicin da aka baka labari ka samu guraren da ya ƙara ƙarfafa labarin a ainihil yaqin ka taba abu kirikiri ga ka gashi to ƙarshe wutar jahannama mutum zai ganta kirikiri ainihil yaqin kirikiri zai ganta da idan sun malaka raunaha a ainihil yaqin za ku ga wutar jahannama yani ainihin yaƙin kayan aljahim nan ɗaya ne daga cikin sunaye na wutar jahannama ya tabbata manzan Allah sassan ke cewa a farfajiya ta tashi alkiyama za a zo da wuta a farfajiya ta tashi alkiyama waje a yau ma'izin?
waje a yau ma'izin bi jahannam Allah ma'auke sarki ke cewa a cikin suratul fajr za a zo a ranar tashin alkiyama da wutar jahannama a farfajiya ta tashin alkiyama za a zo da wutar jahannama tun kayan a yanke a yi hisabi za a zo don kowa ya ganta tun kayan a yi hisabi za a zo da wutar jahannama kowa ya ganta ya tabbata a hadisi na abdullahi bin mas'ud wanda imam muslim ya rato shi manzan allah sa suke cewa yi wuta bi jahannama yau ma izin ranar tashin alkiyama za a zo da wuta ta jahannama yau ma'izin a wannan ranar laha saba'una alfa zimam tana da makami makama igiyar da ake kamata ko sarka da ake kamata tana da sarka da ake kamata sarka dubu saba'in sarkokin da za a sa mata wanda ake rike ta sarka dubu saba'in gare ta wannan yana nuna girmanta da yawanta da faɗinta sarka dubu saba'in ba mala'ika ɗaya ba zai rike kowace sarka matsala sun fi cewa ma'a kulli zimamin saba'una alfa malaki tare da kowane tare da kowane makami da akwai mala'ika dubu saba'in tana da makamai na rikewa dubu saba'in tare da kowane makami na rikewa mala'ika dubu saba'in yana rike da ɗaya mala'ika kuma hallo yana da kudiri wani lokaci manzala sama ya taɓa ganin mala'ika jibril duka sasannin sama ya rihe sasannin sama da fuke girman halittar mala'ika to amma a jidda haka fi harshe ɗaya nata mala'ika dubu saba'in yake rike da shi sannan kuma hallo mai yake da suna tana da harshe dubu saba'in manzala sun ke cewa ya jirgo na ha za su zo suna janta kowa ya ganta da ido a lokacin manzala wata ruwa yake cewa inda za a barta da ta tahi a kan dukkanin ɗan mahshar ɗan mawukif ta ƙona su inda za a barta in ta yi tumbatsa ta yi tuma inda za a barta to wannan ita ce wutar jahannama kowa zai ganta sannan kuma hallo a wata ruwaya a wata aya Allah maɗaukin sarki ke cewa wara al-mujrimuna nara ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا
ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها مصرفا Allah maɗaukin sarki ke cewa wara al-mujrimuna nara Allah maɗaukin sarki ya bada labari akan mujrimai su in suka ganta ya zai kasance tunda shi mumuni in ya ganta dan ya ƙara samun damar godewa Allah maɗaukin sarki da yaban Allah maɗaukin sarki eh, da kuma Allah maɗaukin sarki ya- eh, da ya- da ya yi gamdakatar da shi ya kare shi daga shiga wutar jahannama shi kuma kafiri in ya ganta mushir kafiri wanda ya yi banna ya yi laihi yawa Allah maɗaukin sarki laihi ya bar dokokin Allah wara al-mujrimuna nar mabannata kafirai za su ga wuta ranar tashar kyama fa zannu annahum waqi'uha za su samu yaƙinin cewa lalle su he sun shiga wannan wuta nan fa zannu ma'ana shi fa aiqanu domin azzan alqur'ani yana zuwa bi ma'anar yaqin الذين يظنون انهم ملاقوا الله اي الذين يوقنون انهم ملاقوا الله الظن yana zuwa bi ma'ana al-yaqin kenan daga sun gani za su samu yaqinin cewa lallai su za su shiga kenan tun kayan ayi hisabi duk mai laifi yana gani ya samu yaqinin cewa shi ga- ya san makomashi subhanallah muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifan ba za su samu ba wani abu- wata makubuta daga shiga wutar wannan wannan ita ce aya ayoyi guda biyu wanda suke magana akan cewa kowa zai ga wutar jahannama kowa zai ga wutar jahannama baicin haka kuma hallo sirati da ake tsallaka akan wutar jahannama yake sirati da ake tsallaka akan wutar jahannama yake kuma kowa zai zo ya tsallaka ya wuce wannan siratin da ya gwargwadon aikin shi
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما Allah مقضيا maɗaukin sarki ke cewa wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin kubace sai ya bi ta saman wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya wannan tilas ne wajibi ne sai ya kasance haka kowa sai ya bi ta saman wutar jahannama sirati a saman wutar jahannama yake a ya zo a wata ruwaya ya higa gashi zama siriri babu abin da zai annabawa an suka hau saman shi za su dinga cewa sallim sallim ya Allah ka kubutar da mu ka kubutar da mu amma in ka yi aiki na kwarai baka da matsala daidai gwargwadon aikinka daidai gwargwadon da za ka wuce wani zai zai wuce ka wakifta ido wani zai zai wuce ainihin a hankali wani zai zai wuce kuma a saman a- a kusan siradin da akwai me yake da suna irin abin fatsar da ake sawa a kan wuki mai baki bakin wannan da akwai suna yin haka wurin suna jawowa eh wani ya zo wucewa ta jawo shi ya wada ciki wani kuma ta ji jawo shi ya tayi ya gina mai shi ya wuce daga ya shiga aljanna kuma an- an wuce magana wucewa sirati abu ne mai girman gaske wallahi wucewa sirati abu ne mai girman gaske ai a wannan lokacin ne munafikai wanda suna bauta Allah ba da imani ba sai su zata za su shiga wata jahanna- za- za su tsallaka wata jahannama su shiga eh, aljanna sai sun zo kai tsaye su wada saboda da akwai kuma haske musulmi mumuni za su zo ranar tashar kiyama za su ke cewa inna ummati yu da auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asar alama gurbi na arwalla duk inda kake sa ruwa na arwalla zai dinga haska maka sai ka wuce su kuma munafukai sun yi arwalla sun yi salako suna tunanin za su wuce su ki wucewa ya ce musu qilar ju'u wara'akum faltamisu nura ku dai koma baya duniya sai ku zo da hasken da zai sa ku wuce almin wucewa sirati kowa ya wuce ta saman shi baicin kenan an ganta a ranar tashar kiyama baicin an ganta a mahshar kuma allo za a huce ta samanta daga nan ake wuce a tahi yani aljanna sai kuma aya ta ƙarshe wadda kuma tana magana akan kowa da kowa baicin ta yi magana akan na harko shi wannan wanda Allah maɗauki sarki ya ba shi dukiya ya shagal da ida da ita ya bar da'a ta Allah maɗauki sarki har ya mutu tana magana akan shi sannan tana magana akan kowa aya ce mai girman gaske aya ce mai nauyi wannan aya ta ƙarshe wadda ta lamuri wannan sura aya ce mai nauyin gaske Allah maɗauki sarki ke cewa sun malatus alun da yau ma'izin anin da tabbas za a tambaye ku a ranar wannan ranar tashar kyama ranar da za ku ga wannan wannan jahannama sun malatus alun da yau ma'izin anin da za a tambaye ku a kan ni'imar da Allah maɗauki sarki duk wata ni'imar da Allah maɗauki sarki ya maka kama ta kwanciya hankali ce kama ta lahiya kama ta ƙarfin jiki kama ta kuɗi kama ta jin daɗin rayuwa kama ta ilimi kama ta matsayi kama ta mai ni'imar da Allah maɗauki sarki ya ma ranar ta shiga ma Allah maɗauki sarki sai ya tambaye ka akan wannan ni'ima sai ya tambaye ka akan wannan ni'ima summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im hadisai da dama sun zo wanda suke bayyana magana akan tambayar da za a wa bayu rana tashar kiyama wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yunwa ta huddo shi daga cikin gida rayuwa ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunwa ta huddo shi daga cikin gida babu abin da ke da kai zai ci a cikin gidan shi da ya huto sai ya ga Abubakar da Umar suna zaune sai manzana sun mai tambaya abubakar da umar ya ce me ya huddo ku daga cikin gidanku a wannan lokacin da ya dare ya abubakar da umar suka ce wallahi wa ta huddo manzana sun ya ce na rantse da wanda raina yake hannun shi na rantse da wanda ya turo ni da gaskiya ni ma abin da ya huddo ku shi ya huddo ni rashin abubakar da umar suka huto da suka dare yiwu babu abincin da ya to ka gani mu kuma yanzu wallahi alhamdu yani duk wahala da mutum zai ci ga ya samu an abin da ya sa baki a ciki sai manzo Allah sai ya ce mushi to ku taso mu tafi to da akwai a mutanen ansar da akwai manoma da sauransu masu kara wanda yake nuna cewa idan Allah ya hore ma to kai kuma kai kokarin ya kasance an san ka da alkhairi ta yanda in mutum ya shiga matsala a koya take ciki zai zo gurinka zawwa gurinka ba karama alkhairi ba sai Allah maɗauki sarki manzala su sauke cewa yani ku tashi ku tayi suka tashi suka tayi gidan wani mutum daga cikin mutanen al'asar ba a bayyana ba su shi suka tayi gidan shi da suka tayi gidan shi lokacin da suka tayi bayyana hema tashi ta tarbe su ta ce marhaban mun samu baki ne masu matsayi he manzala sun yi tambaya ta ce ina mijin kirki ita ce wallahi ta yi je ɗauko ruwa ta ce wa manzana sun ya ta yaje ɗauko ruwa da suna nan ya suka zauna suna nan sun zauna ya shigo shi mutum ya shigo da ya shigo da sarka ta ruwa ya zo da sarka ta ruwa da ya ɗauko da ya rata ya ta ya ji daɗi ya ce babu mutumin da ya samu baki irin bakin da ya samu tabbas haka ne annabi muhammad sallallahu sama da khalifa shi na farko da khalifa shi na biyu abubakar da umar da manzana sallallahu alaihi babu wanda ya samu wannan bakin ko annabi ibrahim da ya samu baki na mala'iku wanda suka zo suka mishi bishara bai kai ba wannan bakin don wannan muhammad sana sama babu mala'ikan da ya kai shi ha ya ce babu mutumin da ya samu baki irin bakin da ni na samu wani ikon allah kuma wa'in nan guda uku duka an binne su a guri daya a ɗakin aisha radiyallahu manzana su sami ya rasu a ɗakin aisha a kan cinyar aisha za a bince wani guri abin da shi aka tuna hadisi na maza wasu ba a kan annabi inda ya mutu ana ake binne shi aka binne manzala sama a nan ana nan ana nan abubakar hero su aka binne aka binne abubakar a nan ana nan ana nan he umar ya rasu shi ma aka binne shi aisha ta kasance tana cewa lokacin da aka binne manzala sama a ɗaki na ina hudda gyale na ban da matsala sai in hudda gyale na in ajiye shi in zauna ban da matsala saboda mijina ne ban na kuge shi babu matsala ana nan ana nan abubakar sai ya rasu da ya rasu sai nake ga ma'aifina ne sai in hudda gyale na in ajiye ba sai na sa hijabi ba da sauransu to ta ce da umar ya zo ban na shiga ɗaki na face da hijabi a jikina ba na hajjabe saboda ajinabi ne a kai shi ba ga wata dadabi da biyayya da matan sahabbai suke da da Aisha suke da yani hatta gawa suna sitirce jikinsu to a nan gurin ma ba gawa ba masu rai ma ba da an bada su Allah da yake yi to wannan wannan guda uku su ne suka kawo mishi ziyara ya ce babu wanda ya taba aka taba kawo mishi ziyara masu farla suka kawo mishi ziyara sama da wanda suka kawo ziyara ya tashi ya je zo musu da dabino da inabi da sauran abinci suka da ya kawo musu ya kawo musu ruwa suka sha he kai tsaye tashi ya ɗauki wuka zai je ya yanka ya manza da sun yace mishi ala yani ijtanibi alhalu ka nisanci yani mai nono wadda take uwar garke wadda daga cikin da ake tatsan nono ka yanka yanka ba daidai ce ya tashi je musu yanka ya kawo musu abinci suka ci suka koshi suka sha ruwa suka koshi ga dabino da inabi dabinan ma kala biyu ya zo da akwai danye da akwai wanda ba danye ba duka suka ci suka koshi a kan sun ci sun koshi manzo Allah san sama da ya tashi ya ce la tus'alunna an hadha yawm al-qiyamah ra tashi kiyama za a tambaye ku akan wannan ni'ima manzo Allah ya ce akhrajakum min buyutikum aljo yunwa ta fito ku daga cikin gidajen falam tarji'u hatta asbahtum hada ba ku koma ba gidanku har sai da kuka kasance kun koshi to ra ta shari'a za a tambaye ku akan wannan jini fa hada min al-na'im wannan yana daga cikin ni'imar da za a tambaye mutum akan shi ta shi mahallin shahid yani wannan abin da suka ci wannan abin da suka ci ni'ima ne za a tambaye su akan shara tashin kiyama idan za a ga abubakar da umar wannan magana wane ne ya yi saura to wani a gidan shi komai da komai da abu kaga Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan yana nuna yani mahimmancin yani kiyaye me yake da suna mahimmancin kiyaye ni'ima ta Allah madaukakin sarki ya zo daga wannan hadisin wanda muka riga muka karanto imam muslim ya roto shi sannan kuma hallo ya zo a cikin sahih bukhari daga abdullahi bin abbas mai ce manzan Allah sassan ya ce ni'mata ne magbunin fi ma kafirun min nas da akwai wasu ni'imomi guda biyu an bugi bakin da yawa daga cikin mutane da akwai wasu ni'imomi guda biyu an bugi bakin da yawa daga cikin mutane basa dagewa su yi aikin da zai kasance godiya ga Allah akan wannan ni'imomin da Allah ma'auki sake musu ni'matani makbunin fi ma kathiru min nas ita ce as-sihha wal farag lafiya in Allah baka lafiya wallahi ba kaman ni'ima bace ba ka dage ka yi aikin da zaka gode wa Allah ma'auki sarki akan wannan ni'ima dalilin wannan lafiya da ka samu ka dage ka yi kokari ka yi aiki na ibada ka aiki na kwarai tsawon da gobanka wal farag da kuma dama babu yauni a kanka babu ababe da yawa wanda za su hana ka tafarruhi domin ibada to wannan farag wannan ababen wallahi ni'ima ce guda biyu da yawa daga cikin mutane mazara sai ya ce an bugi ba su yi su basa iya tsaya su amfana da ita gidan wannan ya kamata mutum ya lura da su sannan kuma hallo ya zo daga hadisi na abubarsa al-aslami abubuwar zal'aslami wanda hadisi ne wanda imamu turmiji da ibn hibban suka rawaito shi sannan kuma sheikh nasiruddin albani ya inganta shi a sahihi targhib sahihi at-targhib wa tarhib na ibn al-munzir ya inganta shi a wannan littafin a wannan littafin wannan hadisin na Abu Barza al-Aslami manzo Allah san ke cewa la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba'i diddige na bawa guda biyu bassa gushewa a ranar tashar kiyama in an zo mishi hisabi sai an tambaye shi akan ababe guda hudu yani daga cikin ababen da ake sa su cikin hisabi ranar tashar kiyama ababe guda hudu na farko an umrihi fi ma afnahu game da rayuwar shi lokacin shi rayuwar shi duka a cikin me ya bata ibada Allah nawa ne an maka hisabi shekarun da kake da da kuma girman ibadar da kai a cikin me kai ka gode wa Allah da yin wannan rayuwar da Allah ki sarki baka na farko wa an shababi fi ma abdahu kuma na biyu za a tambaye shi akan samartakar shi da karfin jikin shi fi ma abdahu a cikin me ya bata shi a cikin me ya sanya shi ya zamto tsoho wai wata ruwaya ta ce wa an jasadi fi ma abdahu da jikin shi akan jikin shi da karfin jikin shi a cikin me ya sanya shi ya tsuwa ya tahi karin shi ya tahi ya an tambaye shi akan wannan rana tashin kiyama abu na uku wa an ilmihi ma za amila bihi za a tambaye shi akan ilimin shi me ya aikata da shi in ilimi na addini ne me ya aikata da shi aikin da yake wajibta mishi ilimi na addini sannan in ya kasance kuma yana da ilimi na duniya wannan ilimi na duniya me ya aikata da shi wanda ya kawo addinin musulunci gudunmuwa ya kawo yani musulmai ci gaba ya kawo al'ummar shi ci gaba ya taimaka wa al'ummar shi duka ya an tambaya sawan ilimi na addinin musulunci ko a ilimi na haraka ta yadda duniya ne wa an malihi min aina tasaba wa fi ma anfaqa kuma za a tambaye shi na hudu kenan na karshe za a tambaye shi akan duke shi tambaya ta kudi ta yi komai tsanani min aina tasaba a ina ya samu wannan kudin na halak ne sai an tambaye shi wa fi ma anfaqa cikin me ya ciyar ya ciyar akan ta'a ta Allah ya ciyar akan tafiyar da tabbatar da sunna ta manzon sallallahu da addinin Allah ko kuma akan sabawa Allah madaukakin sarki da manzon sallallahu alaihi wasallam za mu shi wannan tambayoyi wa'annan a takaice yan uwa su ne wanda suke magana akan li'imomi wanda za a tambayi Allah za a tambayi bawa akan shi Imam Mujahid ɗaya ne daga cikin malaman tafsiri lokacin da ya karanta wannan ayar wajen tafsirin shi sun malatu sa'alun da yawma idin anin na'im mujahid sai ya ce an kulli lazzatin min lazzatin duniya za a tambayi mutum akan dukkanin jin daɗi na duniya wanda ya ji daɗi za a tambayi mutum akan shi duk wani jin daɗi da kai a nan duniya sai an tambaye ka akan wannan jin daɗi insha Allah wannan shine abin da ya sara a cikin wannan sura a takaice dai wannan sura ta yi mana bayani akan mu nisanci yani shagaltuwa da haraka ta yara dukiya da dauka ta duniya kada mu yarda ya shagaltar da mu da barin ta ta Allah maɗaukin sarki kuma hannu ta yi mana magana akan yani rayuwa ta kabari da kuma abin da yake cikin azaba ta kabari da kuma tashin alkiyama da abin da yake ciki na azabar tashar kiyama kuma ta yi mana magana akan cewa inda mutum ya san abin da aka tanadawa yani mutumin da ya saba wa Allah ko kuma abin da aka tanada mutumin da ya wa Allah biyayya to da ya tashi ya kama cikin shi ya yi aiki na kwarai sannan kuma ta yi mana magana akan cewa kowa dai da ko ta jahannama zai ganta gani ne ya kini sannan kuma hallo ana ayata wannan sura ta rihe mana da cewa kowa za a tambaye shi akan ni'ima ta da aka mishi a nan duniya rana tashar yama shi ne a taƙaice dai duk wani jin daɗi na duniya sanyi yani ruwa abinci mai daɗi kuɗi lahiya dama da sauransu duka za a yi wa mutum tambaya a kan shi wannan ita ce shi na ƙarshe abin da ya shahi suratun takasul insha Allah muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka bayyana abin da muka yi daidai Allah ya sa shi cikin mizani na hasanat ummu abin da muka yi na kuskure kuma Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana ajidanci na dan adam muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gabaki ɗayan su muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah biya mana bukatun shi gaba bukatun mu gabaki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah ya sa zaman lahiya da kwanciyar hankali a